بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة جوة الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايا da 445 muna kuma 28 a watan ɗaya shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammadu Tasi'u Foundation da ke bariki GRA a ci gaba da karanta littafin kitabun tauhid na Ashekul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab a wannan satin za mu tashi karatu ne a inda malam ya kulla babi da cewa babun min shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'i al bala'i aw daf'ihi malam yace yana daga cikin shirka tunda dama wancan satin ya gaya mana babin da ya kulla to dukkanin babukan da za su biyo baya kamar sharhi ne nasa har ya ƙara littafin shi so daga cikin ma'anar tauhidi da la ilaha illallah shine a samu cikakken tawakkali da dogaro ga Allah madaukakin sarki cikin abin da ke cire tawakkali da dogaro mutum ya sa wani abu a jikin shi ya kudurta wannan abin shi a karan kansa yana hana bala'i ya sauka ko idan bala'in yana nan to yana dauke wannan bala'i in an samu wannan kudurin to wannan shirka ce babbar shirka da Allah bai yafewa ko kuma mutum ya dauka eh wannan abin sababi ne amma kuma sai ya dora hankalin shi akan cewa sababin yana da tasiri ya manta da cewa Allah kwaco kam shike da daukewar to wannan yana fadowa a cikin ashirkul asghar akwai kuma abin da shari'a ta yadda wannan bin sababi ne in an rike shi yana iya magani wannan babu laifi a kan shi akwai abubuwan da kuma rayuwar yau da kullun ta tabbatar wannan abin in an rike shi a matsayin sababi ko an yi amfani da shi a wajen sababi yana iya amfani wannan shi ma babu laifi a kan shi amma ko menene in dai bai faɗo cikin abin da shari'a ta ba da dama a yi amfani da shi ba yau da gobe bata tabbatar yana da tasiri ba mutum ya rataya shi ko ya ajiye shi ko ya sa a kanan fulo ko a ɗaki ko a jikin shi ko ya ɗora zuciya shi wannan abin na ɗauke bala'i ko na iya yaye bala'i ko ya hana ya sauka wani hine babin da ya kulla akan cewa ya shafe tawakkali kuma baya cikin cikar tauhidi hine ya ce mina shirki lumsul halka sanya ƙawanya ko zube alhalka shine duk wani abu da yake da zagaye ko a hausance mu ce guru ko ai guru kango yake a tsantsar mutum to duk abin da yayi cycle in dai mutum ya sa shi yana dauke bala'i ko ya hana fadowar shi to wani abin yana fadawa shirka da haka wanda ya sa guru akan in an doka karfe ba zai kama shi ba ko zai hana barayi su sace shi ko ya sa guru ya hana hadari ya faru ko yake ganin zai hana hadari ya faru to yana faduwa cikin wannan babi din libsul halqa wal khayb da zare akwai wanda kawai zare ne zaka gani babu komai kawai a tafka zaren rumi ko farin zare na dinki a sa a wuya ko a sa a hannu ko a sa a tsantsa ko a sa a dantse ana ganin zai hana wata masifa ko bala'i ya faru wannan shi mana daga ciki kamar guru ko kambu ko wata tagulla da ake sawa a jikin hannu in dai zai zagaye yana faɗowa a cikin halka wal khayti da zare wannan zare laya aka daura a jiki ko wuri aka daura ko wata tsakuwa ko duk wani abu da ake amfani da shi li raf'il bala'i dan ya dauke bala'i idan akwai abin a jikinka ya riga ya faru a dauka wannan abin in an sa zai dauke shi yayi shi shi ne kawo sauƙi audaf ihi ko ya hana bala'in ya faru wannan bai zo ba amma ana tunani in an sa zai hana zuwa ni da rigakafi ko to duk wanda ya sa guru ko laya ko kambi ko wani abu yana ganin cewa wannan zai iya maganin bala'i ko rigakafin bala'i ne sai malam ya ce wannan abin shirka ne mun yi bayani cewa sababi a rayuwa guda uku ne akwai sababin da shari'a ta yadda sababi ne in mutum ya yi amfani da shi wannan ba a zargin mutum ba a kama shi da laifi akwai abin da ta jirba yau da kullum ta yadda idan an yi amfani da abu kaza yana juya kaza ko yana ƙara amfanin kaza wannan babu laifi cikin abin da shari'a ta yadda da shi a cikin sababi kamar akwai zuma kamar akwai alhabbatu sauda waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi Allah ya tabbatar a Qur'ani cewa zuma an ba ta umarni ta hau dukkanin bishiyoyin da take da sha'awa ta ci ƴaƴan itatuwan su Allah ya ce daga cikin tsatsanta ko duburarta akwai abin da yake fita fihi shifa'un linnas wannan abin da za ta fitar Allah ya ce akwai waraka ga mutane don kai amfani da abin da shari'a ta faɗa wannan babu laifi a kan shi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce habbatu sauda shifa'un min kulli da ita habbatu sauda tana maganin cututtuka da yawa ko kuma dukkanin magunguna to idan an yi dabaru an gano da kullun an sarrafa ta an sa tana yaye ciwo ko tana rigakafin ciwo ko in an yi amfani da ita ba a kamuwa da ciwo kaza wannan babu laifi saboda shari'a ce ta tabbatar ana amfani da shi a matsayin sababi amma in ba wannan ba kowane abu ne ka samu sannan mun ce yau da gobe yau duk gwaje-gwajen magungunan da muke sha panadol ne ko paracetamol ne ko ampicillin ne ko ampiclos ne ko wane ne yau da kullun aka jarraba aka gwada in an sa yana juya wani yanayi da jikin dan adam yake ciki in an juya wannan yanayin zai iya bada waraka ga abin da yake ji wannan babu laifuka a cikin shi wannan da likitanci na magani na turanci kenan da likitanci na gargajiya ko na itatuwa inda yau da gobe ta tabbatar yana tasiri yakan yi tasiri akwai kuma da za su kalla cewa in an haɗa kaza da kaza kaza baya faruwa haka Allah ya ajiye tsarin rayuwar shi sai mutum ya haɗa kazan da kazan sai ya hana wannan abin ya faru wannan babu laifi amma in ba haka ba duk wani abu da ka ɗauka kana ɗauka zai hana karuwar bala'i ko zai ɗauke bala'i idan ya faru kuma shari'a ba ta yadda ba kuma kai da shi wannan abin a karan kansa yake da tasirin ba Allah ba in dai an samu wannan abin a ranka to wannan abin yana kore tauhidi yana zama cikin shirka akwai kuma wanda zai dauka cewa eh Allah hidin ne mai yi amma kuma ya dauka shi kansa kuma sababin yana da tasiri a karan kanshi wanda suke cewa yana faduwa cikin karamar shirka wannan ya dauka kwato kam abin da ya daura hile ke yi wannan shirka ce babba Allah bai ya fita akwai wanda ya da Allah ne mai yi amma sababinsa yana da ƙarfi yana da tasiri zai yi aiki malamai suka ce alal akalla yana faduwa cikin karamar shirka amma abin da yau da gobe ta tabbatar ana yi kai kuma kana tsammani Allah zai karba zai yadda wannan abin ya ci gaba da aiki wannan babu laifin komai a cikin sa insha Allah ta'ala sai ce wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki qul afara'aytum yace to ku bano labari mana mata da'una min dunillahi abinda kuke kira ba Allah ba in aradani Allahu bi dhurrin in Allah yayi nufi na da cutarwa hal hunna kashifatu burri shin za su iya dauke cutarwar da Allah madaukakin sarki ya aiko za su iya dauke cutarwar Allah madaukakin sarki wannan da ya tashi a ayata mata da'una min duni abubuwan da kuke kira ba shi Allah ba wannan bai dauke ba komai madin wannan zai zamanto mai rai ne ko ba mai rai bane ba yana nan ko baya nan kuna tare ko ba kwa tare wannan ko menene Allah madaukakin sarki ya ce a bashi labari da haka da masu annabawa da masu mala'iku da masu shehunnai da masu kazamai da masu gumaka da masu taurari da masu rana ko menene in aradani Allah bi dhurrin in shi Allah ya yi nufin zan cutu hal hunna kashifatu durri fiyan za su ɗauke cutarwar Allah maɗaukakin sarki masu guru masu laya idan Allah ya yi alkawari ciwo kaza zai same ku gurin zai hana ko laya za ta hana masu shehun ne wani zai sai mota sai sa shehu a can in shehu yana ciki ba a haɗari yanzu motocin da suka yi haɗari babu masu matan shehu hal hunna kashi fatu durri shehutan shehu yana hana haɗari ya faru akwai shehu ne a shago ake balle shagon a yi sata makan cewa shehun yayi baya gani ko so idan Allah ya yi alkawari za a ɗauke abin da ka ajiye a shago yanzu liƙa hoton shehu zai hana wani abin ya same ka da haka duk wanda ya sa hoton shehu a shago yana ganin in ya sa shehu ba za a mai sata ba to Allah ne bai nufe ka ma sata ba amma in Allah ya nufa a ma sata hoton shehu ba zai hana a maka sata ba da masu ɗaukan ƙaho sai su za ta yi a gida yana daga cikin shi sai mutum ya samu kwandaleliyar laya katuwa yadda ka san an nade wata tsuntuwa a kawo wani katon kaho sai a zo kofar gida a buga a rataye shi wai zai hana barawo ya shiga ko zai hana wata annoba ta shigo wannan gidan sai ga da kahon an yi sata ya fi sau goma da katuwar layar an yi sata ya fi sau ashirin a gidan amma kuma ikon Allah mai gidan ya kasa hankalta ya gane wannan kahon baya amfani galibi kahon rago ake sawa ku ana tunanin in ya taho kamar zai da ana tungujin shi to ragon ma ana sacewa karewa ragon da ransa da komai ana sace shi to ya za ka yi tsammanin bayan an yanka shi an cire kahon a jikin kan ka cinye kan ko makwabcinka ya cinye kan kawai ka zo ka dura musu wani abu karate ka ce kuma zai hana barawai shiru babu abin da zai hana a ciki Allah da ya tambaya ku amsa mashi in Allah ya so ka cutu hal hunna kashifatu durri shin za su iya dauke cutarwar Allah madaukakin sarki ba za su iya ba yasa annabawa da yake suna da cikakken tawakkali in sun yi ba ta kashi da mazajen da mutanen su an yi musayar magana annabawan za su gaya musu cewa to ku je ku haɗu bana ku yi mutum ku haɗo kanku ku haɗo gumakanku fakiduni jami'an sun malatun biru gaba ɗaya ku yi makirci ku zo da kaidin kuma ku cuce ni in ku isa ku cuce ni saboda sun san ba za su iya cutarwar ba sai idan Allah maɗaukakin sarki ya yi haka wani annabin ya gaya wa mutanensa ya ce inni ushidullaha ni ɗin na shaidar ma Allah washhadu kuma sannan ku ba ku shaida anni bari'un mimma tushrikun min dunihi baki duni jami'a ku shaida kuma kuɗin ku zama shaidu kuma ni din na shaida waɗannan gumakan da kuke bauta ma ko suwaye ce nayi baran-baran da su kuma da ku da su ku hada makircin ku babu abin da za su yi kowanne annabi yana ga mutanansa cikakken tawakkalin shi ga Allah madaukakin sarki to amma yanzu mun kai wani lokaci in wani irin motsi kake a rayuwa sai an karanta maka kana da makiya kana da abokan gaba wala yanzu mutum da ya fara shayi da bude da ya kan sha kai magani kai kokari ka tsaya akwai mahasada saboda haka duk abin da ka samu sai ka rika tattarewa kana kai wasu ƴan tsubu waɗansu kazaman mutane kuma ikon Allah zaka tada duk wanda ya jefa kanshi wajen ba da wannan sai ka ganda da wahala bai zama kazami ba ya tara suma baya ga tajewa ya tara gimu ba gyara ya zama tun rigarsa kwaya daya yayi bututu kamar abin tsoro daga tsibbin har bokayen har ‘yan ina da karan kowanne haka za a gashi ƙazami saboda Allah ka ga mutum da gajeren wando da ƙazamar riga bai da gurin kwanciya he adawa hekara da hekaru kuma ya higo cikin gari da tsaftarka da kyan ganinka da rigarka da tufafinka da sutarka kuma ya tsuguna ƙofar gidanka yana baka magani zai kare ka daga bala'i anya babu gidadanci a cikin wani al'amari ya kamata idan za ka nemi lafiya ka nemi abu wanda ya fi ka lafiya idan ma wai daƙiƙanci ne ba za ka nema a wajen Allah maɗaukakin sarki ba ya kamata idan za ka je neman tsari ka nema a gurin mutumin da kai kake kallon ya fi ka tsari wani ya ce hankali na zahiri zai iya karɓar wannan abin ta amma wani ikon Allah duk wani wanda zai baka wani abu da ake nema wanda shirka tana shiga ciki sai ga da wahala baka fihi wannan abin da kake nema a gurin shi ba lokacin da ɗan siyasa yake neman mulki a wajen boka ko ɗan tsibbi sai ga ya fi damar ya ba da mulki a kan ɗan tsibbin da ya je neman mulkin gurin shi in boka ne ka je nema a gurin shi sai ga ka fi bokan rufin asiri watakil kai da abinci ma a gidanka kafin ka tafi shi kuma jira yake yanzu sai ya iya damfarar ka ya samu abincin da za a ci a gidan shi amma kuma ya zo gurin ka gana so ka ba shi abinci ko kaza da haka duk waɗannan sabubban da suka ba ku ko waɗannan abin da suka ce ku rataya ko ku sa a gidanku Allah ya ce ba sa maganin cutarwarsa in Allah ya yi nufin cutarwar sannan idan ya yi nufin ya amfanar babu kuma wanda zai iya hanawa wannan amfanin yazo yasa kuma manzo Allah ya karantar da mu duk bayan sallah ta farilla muna cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ata Allah ba mai hana duk abin da ka bada in ka bada ba wanda yake hana wallahi wala mu'ti lima mana'ata in kuma ka hana duk duniya wallahi ba mai bada shi to idan aka faɗi wannan sau biyar a rana bai isa kai da kanka da kanka kawo wa'azi ba la mani alima a ataita wa la mu'ti lima mana'ata kullum fa a sallah mun faɗa idan mun ƙare sallar farilla sai dai mu ce idan bai addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kuma Allah ya sake tambayar ka anan in yayi nufin ya cutar da kai har hunna kashi fatu durri za su dauke bala'i idan Allah ya dora yanzu Allah ta yi maka kamar na fito da ni kenan da su da suka yi ni na ce bala'i sauka kai ka ce shehu hana bala'i ya sauka kana nufi da Allah da shehu waye zai galaba kana nufi da Allah da aljannin kawa zai galaba kana nufi da Allah da mala'iku wa zai nasara kana nufi da Allah da annabawa wa zai nasara waɗannan dukkanin su bayin Allah ne kuma su sun yarda bayin Allah ne ba sa canja hukuncin Allah madaukakin sarki hal hunda kashi fata durri ba za su iya daukewa cutar ubangijin shi ba sai malaika hadisan da suke cikin babi din galibin hadisan da malaika a wannan babi din suna da suka ko suna da rauni amma dai zamu karanta mu da abubuwan da suke kunshe da shi hadisi na farko yace daga Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum a hannun shi akwai kambu na tagulla kofa ko ita ce aka narka sai aka sa ta a hannu za ga wani lokaci mutane suna sa dan abu mai dan tsini guda biyu a hannun shi ya danganta menene dalilin da ya sa mutum ya sa in ya sa yana tunanin yana ɗauke bala'i ko ya hana bala'i ya faru to shine abin da muke magana akan shi akwai wanda su kuma kawai ado ne da yayi suke sawa me yasa ka sa wannan abin a hannunka kawai da ce maka yayi ne zamani ne ado ne to malami suka ce in mutum ya sa saboda ado sai a tambaya ya yi kama da azan maza idan namiji ne ya yi kama da adan mata idan mace ne in bai yi ba to sai dai a fita daga babin shirka sai kuma a dawo maganar wanda ya yi kama da adan maza cikin mata ko wacce ta yi kama da azan maza cikin mata ko wanda ya kama da adan mata cikin maza to kuma sai a koma wannan babin na fikihu shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mashi albarka da haka kenan sa warwaro ko dai dauki shirka ko ya dauki magana cewa kamantacce ne ne da mata idan al'ada da kabilar ku bata yadda ba cewa maza suna sa warwaro a hannunsu na sa al'ada ko kabila akwai kabilun da in ka je zaka san da cewa namiji yana ado da warwaro wannan babu laifi akwai kabilun da zaka je ka san da namiji na ado da tsakiya to wannan su ba za ka zarge su ba ko da musulman cikinsu ne saboda al'adarsu ta yadda wannan abin ado ne na maza shi wannan tsafe-tsafen da rataye-ratayen ana yi hatta da murjani akwai wanda zai ɗauki murjanin ya sa a wuya kwaya ɗaya za a samu a huda a sa ta a gurinsu yana magance bala'i in ya sa ne saboda wannan sababin na cewa murjani na hana bala'i ya sauka yana faɗowa a shirka ko asgar ko akbar idan ya sa saboda ado ne kuma ƙabilarsu da al'adarsu ta yadda namiji ya sa wannan babu laifi al'adar ba ta yadda ba adam mata ne kamar mu hausawa wanda ka ga murjani a wuyan shi hajiya ce tana da kuɗi ta je maka tana ba da bahi sai ta sa murjani ƙato a wuyanta wannan alama ce ta cewa ta abin tsoro ce wannan kaga na mata ne kenan in namiji ya sa to za a tambaye shi menene dalilin da ya sa kasa idan yana ganin bala'i ne yake magancewa yana faɗowa cikin shirka in yana ganin ado ne to yana faɗo cikin masu kamantacceniya da adam mata to shi wani hadisi na muke karanta manzo Allah sai ya ganshi da wannan kambin a hannu faƙala sai ce ma hadihi wannan menene kasa ƙala min alwahina ya ce na sa ta ne saboda tana maganin rauni shi a nasu in ka sa tagulla a hannu to wannan kasala da rauni da ragwanta da ake ji tana maganin ragwanta da kasala da rauni haka ne da gaske in kana ta kofa a jikinka tana maganin rauni akwai likitancin da ya tabbatar da haka akwai tajrubar da ta tabbatar da haka ba ta yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zi'iha ka cire fa innaha la taziduka illa wahala babu abin da sanya ta a hannu zai kara maka sai rauni bayan rauni da take da akwai a jikinka to kuma sata zai kara sa maka rauni a zuciya za a cire maka tawakkali da dogaro ga Allah madaukakin sarki zaka iya saka saka tuna cewa maganin kasala da ƙarfi a jiki Allah ke bada shi yasa a cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal jubni ko Allah ina roƙonka kamun maganin kasala da ragwanta ahe kasala da ragwanta siffofi ne da Allah ke jarrabar mutane da shi in kana so a canja maka to roki Allah madaukakin sarki kuma dukkanin su ana canjawa in kana da yawan kasala ka dage da roƙon Allah sai Allah madaukakin sarki ya cire maka kasala idan kana da ragwanta to sai ka roki ubangiji ka dage sai Allah ya cire maka wannan ragwanta din tarihin rayuwa ya nuna mutane da yawa ragwage ne amma daga ba sun zama to zaratan zarumai tarihi da yawa mutane ya nuna cewa waɗannan kasalallu ne ce da muna raya fi kowa ragwanta ya fi kowa son jiki da an taɓa he kuka amma da kun ɗaga kun fara zuwa shekara sha bakwai sha takwas sai buwayi kowa a cikin ku a he kasala ana iya canja ta ragwanta ana iya canja ta ɗabi'a ce ana canjawa haka nan ruwa ita ma muguwar ɗabi'a ce ana canja ta yasa manzon Allah ya sako su cikin addu'o'i ana neman tsari da su amma kawai ka samu karfe he ka ji ka kawai ka zama kamar wani zaki wannan ba ta yi rayuwa ba ta nuna haka ba kuma Allah bai ajiye tagulla ba kawai ta zama to an kara ta a jikinka kawai ka ji karfi ka ji sababi wannan Allah bai ajiye ba cikin wannan sai manzon Allah ya ce ka cire fa inna halata ziduka illa wahana kace fa innaka kaga law mitta da za ka mutu wahiya alaika tana tare da kai ma aflahta abadan har abada ba za ka samu rabo ba kalmar falah ta hada as-sa'adatu wan najah tana nufin jin dadi da samun tsira to babu waraka da warkewa ba za ka samu ba in dai tana jikinka kullum kana cikin lalaci da ragwargwajewa fa'inaka lata fa'inna la taziduka illa wahana amma malamai sun ce hadisin yana da illoli kusan guda uku akwai inqita'i akwai ana ana ta mudallis a cikin shi akwai kuma da'ifi a cikin hadisin dan haka shi hadisin a karan kansa baya zama hujja amma kuma duk wanda ya dauki tawakkalin sa koda da ayar farko da muka karanta ya dora akan wani abi ba Allah ba wannan abin zai hana shi samun ko cikakken tauhidi ko kuma ya kore masa tauhidi akalla ko da ya ci wani abu a cikin tauhidinsa zai iya faduwa cikin ashirkul asgar ko kuma zai iya zamantowa gaba ɗaya tauhidin ta ɓangaren tawakkali ya rasa shi sai ya zamanto ya fada cikin ashirkul akbar Allah tsare mu walahu imam ahmad yayi ruwa riwaya ya yi riwaya an uqbatu bin amir daga uqbatu dan amir marfu'an yana cewa man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu duk wanda ya dauka laya ya rataya a jikinsa ya ce kada Allah ya cika masa burin da yake da akwai su tamima a wajen larabawa suna kiranta laya yasa suke ta tamima mai cikawa mutum abin da yake buri sai manzo Allah ce to duk wanda ya sa laya da niyyar ta cika masa wani buri ko bukata ce to Allah karka biya bukatar shi yasa lokaci lokaci za ga Allah yana jarrabar mutane akwai wanda zai sa laya ce maka maganin miciji sai miciji ya kashe shi a kasuwa yana tsakiyarwa man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu wani zai sa sai ce maganin karfe ne sai yana cikin sai da maganin karfan yana wasa da karfan sai karfan ya fafe shi sai ka ce an karya masa ba wanda ya karya mashi Allah ne yake so ya tabbatar masa wannan abin ba sababi bane ba magani bane ba kuma za a iya bahi kariya gwargwadon lokacin da Allah yake so ya jarrabi imanin sai a bahi kariya ran da kuma Allah yake so ya nuna masa wannan din baya magani sai a nuna masa baya magani in ta kawo da mutuwa ya mutu in ta kawo rauni zai in mai hankali ne sai ya rauni sai ya gyara yasa za ka ga ko 'yan farauta ne masu hankali za ka je suna cewa Allah ka kawo da bacin rana me yake nufi kenan sun yadda cewa rana tana baci a haikenan duk abin da suka sa a jikinsu na guru ko laya sun yadda cewa a gabansu wasu irinsu rana ta ɓace musu yasa to mai hankali sai addu'a sai ce Allah ya kawo da ɓacin rana na faɗa a gurin karatu na nace mahaukaci ɗaya na taɓa gani a rayuwata a kasuwan mai gatari zambaɗa zambaɗan takofi wallahi farare in ya ɗauki kwali yana ɗora za ka ga siyat siyat siyat in ya ɗauka zai yaɓa a jikinsa yana cewa Allah ka koro da bala'i Allah ka koro da masifa wala haka kalmomin da haka nake na sha faɗa a karatu suka haka nake ji sai na ji tsuba da karkarwa mutum yana ɗaukan takofi yana laftawa a jikin shi yana kuma Allah koro masifa Allah koro bala'i kamar da fito na fito da ubangiji a cikin wani al'amarin nashi kaga duk da mahaukaci ne a cikin mahaukata ma akwai mahaukaci wala ka je ka so ha gani akwai mahaukacin da in haukarsa ta motsa za a ga mahaukata gudu suke saboda sun tabbatar wallahi mahaukaci ne sai za kuwa gidan mahaukata za ka je za ka ga ɗaki-ɗaki ne rukuni-rukuni ne waɗannan kwankwasu iri ɗaya ce za su iya zama da juna a musu guri daban wannan haukarsa ta fi ta ƙarfin kowa ba zai zauna da kowa ba sai a sa shi gurinsa na daban wani bayan an sa ɗaki sai an sa ƙarafa an sa amari an ɗaure hannu an ɗaure ƙafa an masa allurori amma idan ya yi ƙara sai ka ji kamar zai ɓalle gidan to yadda kaga a cikin mahaukata akwai mahaukaci a cikin masu saɓan Allah kuma akwai masu saɓan Allah akwai ƙazaman masu saɓan Allah maɗaukakin sarki so wannan maganar man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu duk wanda ya sa laya dan wata buri ko dan wata bukata Allah karka cika masa buri shi wa man ta'allaka wada'atan wanda ya sa wada'a kalmar wada'a a larabci tana nufin kamar wannan abin da ake ɗaukowa cikin teku wuri ko wuri daga teku ake ɗauko shi ko daga kogi ake ɗauko shi so asalin kalmar tana nufin wada'a mai kamar ɗaushe wani abu ko mai hana wani abu to sai suke ɗauka cewa da kalmar suke amfani tunda wannan kalmar abin tana nufin ɗaukewa to bara mu sa shi zai ɗauke bala'i ko ya hana bala'i ya afku sai suka yi amfani da wuri laraba sun yi amfani da wuri sosai da gaske bahaushe ya yi amfani da wuri a wajen neman sa'a ko kasuwa ko farin jini ko kiran shaidanu ko zama da shaidanu akwai shi yasa har zai kasa da wani lokacin ko mai gurmi ne ko mai garaya sai ka tada yana zagaya shi a jikin shi yana kirawo musu mutane yana ƙara musu farin jini da masoya so wannan manzon Allah sai ce duk wanda ya sa wannan wada'a din fala wada Allahu lahu kada Allah ya raba shi da masifar da yake nema da yake ciki in dai ka sa ne dan ta dauke maka masifa sai Allah ce kar ka raba shi da wannan masifar da yake so a dauke mashi yasa akwai wanda za ka gansa suna da wani ciwo sai ga in ba Allah bai taimake su wallahi mutum ya shekara goma yana fama da wannan ciwo kuma sun sa a ransu wannan abin shi zai dauke kuma Allah ya ce musu ba zai dauke ba yasa ka je ka kauye ka tada mutum da ciwo a kafa he hekara goma shi bai yadda ba akwai abin da zai zamanto sababin waraka in ba wannan abin da aka gaya masa ba saboda kullum zai ci gaba da zagon hewa da lalacewa har ya zo ya mutu a cikin wannan hali din wahala a duniya kuma zai tada wahala a cikin lahira saboda bai yadda ba sababin da shari'a ta ajiye sababi shine wannan sababi din to wannan shine hadisi na uqbatu wa fi riwayatin a wata riwayar man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda yasa laya to yayi shirka wannan layar kuma kowace iriya ce akwai malaman da suke gani in dai ka sa kake ganin ita ce magani to wannan abar akwai shirka matsawar tawakkalinka da dogaranka ya koma kanta wannan kuma la kota alqur'ani ce inda malamai suka jaza kawai shine a ce karamin yaro ya tabbata aya kaza ana iya riko da ita a matsayin sababi ta dauke wani abu to ana iya sama yaro shi ma wanda bai kai lokacin da zai iya faɗa ba ko ya rubuta wannan wasu daga cikin malaman suna da wannan fahimtar amma galibin sahabbai sun tafi koda ta alqur'ani ce shirka akalla zaman to a shirkul afga da haka abin da yafi dacewa shine ko addu'a ce madadin ka rubuta karata wa yaro sai dai in zai fita uwarsa ta karanta mashi kamar da na Fatima take ma Al-Hasan da Husaini ko wa'izukuma bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma to sai uwa ta karanta ma yaron ta lokacin da zai fito ta karanta mashi in su biyu ne ta yi amfani da damiru tasniya in su uku ne ta yi amfani da damiru jam'i in shi ɗaya ne ta yi amfani da damiri na mutum ɗaya muzakkar au mu'annas namiji ko mace u'izuka bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma in mace ta u'izuki bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma in yaran ki ne da ki sahi a gaba ki sa su a gaba za ku tafi makaranta an yi a ci abinci an yi addu'a wa ibukum bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wasu yaran tun daga primary ake lalata su dan ki yana da kwakwalwa yana da kokari kuma akwai mai dafin ido a cikin aji mahassabi saboda haka sai ya musu wannan hassadar ya kyamace su sai yaro in ya tashi zai tafi makaranta sai rika karkarwa kansa yake ciwo ana karatu shi kuma ana yau da shi tsakanin dispensary da open headmaster saboda haka abubuwa da su rika kubuce masa sai a nemi kokarin nasa sai a rasa to tun suna kanana akwai masu gubar ido tun suna kanana kuma basan ba suna da gubar a idanunsu to sai a rika musu wannan addu'ar tana ba da tsari yanzu na kaga shari'a ta yadda to wasu malamai suka ce za a iya rubuta wa yaro sai a rataya mai a wuya amma galibin sahabban manzon Allah ba su yadda ba sai dai a karanta a tofa kuma shine yafi zama lafiya yafi zama waraka duk abin da wani yace ya halatta bai halatta ba ba Allah bane ya faɗa to akwai garaji a ciki fita wajen da yafi zama taka tsantsan ina ne yafi zama taka tsantsan shine kar aiki ya halatta a sa wani ci a'a in aka sa shirka ne me yafi zaman lafiya kar a sa idan wanda yace kar a sa ne yafi hujja ya fi dacewa da dalilin Ubangiji ba ka sa ba an zauna lafiya in wancan ma yana da dalili Allah kuma ba zai kama ka ba ba ka sa ba kuma ba Allah ba zai kama kai ba sai dan me yasa har ka mutu ba ka sa laya ba ko za ta fi mutum akan ce har ya mutu bai sa laya ba sai yasa duk lokacin da aka yi sabani abin da yafi zaman lafiya ka koma gun da yafi zama rufin asiri sai ka zauna lafiya kalau wani bin abi hatim akwai hadisi daga abu ibn abi hatim an huzaifa daga huzaifa annahu ra'a rajulan huzaifa tun yaman ya ga wani mutum fi yadihi khaytun min al-humma ya daura zare a hannunsa na maganin zazzabi faqata'ahu sai ya katse wannan zara humma yadda muka wuce a baya akwai zazzabi ko akwai dafi so wata kila ko wanda za su kai sun sa wani abu su ce yana maganin kunama to duk wanda ya daura wani abu ya ce maganin kunama ne ko miciji ba zai tarihi ba to wannan hima akwai hadari a ciki sannan kuma akwai wani abu na ubangiji ba ma ka samu wata ciyawa miciji baya san ta so irin wannan idan ka gano miciji baya san kunama kaza da ka zo kofar gonar ka sai ka shira sai ka goga a hannunka wani na faɗa cikin abin da muke magana baya magana wannan tajruba ce ta yau da kullun ta sa maka wannan ciyawar idan akwai ta maciji baya san karnanta ba zai zo kusa ba sai ka guga a baka sa ta a guru ka tufka ka daura wannan kuma ba ce maka bai na amma babu laifi an ce akwai wani headmaster an da hutu sai ta da ɗaliban makaranta sa kawai suna daukan kunama suna sawa a fanku suna daukan kunama suna sawa a fanku suna ta tara ta yake mamaki ya gaba mutum duka makarantar ko suna ta dauka sai abin ya bashi mamaki yake ta kai me ya faru sai amalan ba wani abu ne mai wahala ko wannan ciyawa ce in ka dauka ko goga kuna ba za ta iya harbin ka ba yace Allah yace Allah ko o da kai da masa ya ciri ciyawa ya goga a hannun shi kawai dauki kuna ba ya ganta sunan ba abin da sai ya ajjita ya dauka sunan ya ajjita ba abin da sai shi ma bai gaya masa ba in karnin da ya fice ta fice shi ya dauka da ya ɗauka daga wani har abada ne da aka aka tahi daga makaranta yamma ta ya ci abincinsa ya sallolinsa kawai ya ga kuna ba a gidansa kawai ya miƙa mata hannu yana ne ka hannu kawai kuna mata rangaɗe saboda haka dai haka ya ta fama da kuna ba shi wahai gari ya zo tambayi yaro ya ce a dama iya amfaninta iyaka wannan karnin ciyawar da safirin yana cikin hannunka to kaga yanzu mutum kasancewa wannan kunamar a wannan ciyawar ba sa da alaka da kunama sai ka dauke ta ka guga sai ka kamo kunama yanzu wannan tajirba ce ta da kullun ta nuna maka wannan baka da matsala a wannan gurin amma kuma ka ce zaka sa abun wai ka ce har abada ya maka magani in yana nan ai ka cire wani abu na cikin tawakkali da ake nema a jiki ba abu da in kaga kunama ka guga a jikinka ko masu ciwon cizon mucijai ko masu kiwon su za ga suna karantar ɗabi'unsu ne da rayuwarsu sai ga idan suna da wani ƙarnin abu a jikinsu ko wani filebu da yake tashi to miciji ba zai iya sara ba wani abin suke karanta za ga masu ciwon miciji za ka ke ganin su shiga cikinsu su fito kawai ɗabi'unsu suke karantawa da kullum in akwai kaza babu don aka wani sangartaccen miciji wanda kuma ba a wannan gidan ba yake wannan abun bai da tasiri ya kai masa farmaki kuma a cikin gidansa yanzu yana da bukatar ya ka sake karatun wannan micijin shi kuma me yake so menene baya so to dabi'a ta yau da kullum ita nuna maka cewa dabba kaza ba ta iya tasiri kaza idan akwai kaza shikenan wani lokaci aka yi sata ina barut a Kano sai wani daga cikin kwastomi na hake ban labari sai yake cewa malam lokacin da muna takadaranci yace in za mu wuce unguwa yace na rantse da Allah duk karnukan da suke unguwar ba wanda zai haushi sai ce ka san menene nace a'a an yi hiru ko to saboda ba san da karatun zai je ba zan faɗa ba eh yace wallahi malam kaza ne zaka samu yace in ka samu kasa a ruwa kasa a ajin kai sai na rantse da Allah duk karen da yake unguwar ba zai kuka ba na? eh ya ce wallahi ya ce dukkanin da yake unguwar ya ce wallahi ba zai iya motsa ba zai iya haushi ya ce kuma simple abu ne ya ce Allah ya ce mu Allah ko ya ce malami yi ta ƙadarci sosai da gaske ya ce wallahi iya a jihuka ba zai yi to kaga wannan yau da gobe ce ta sa aka gano a idan akwai kaza kare ba zai iya tasiri ba so wata kilke na yanzu kaga wanda yake wasa da karnuka ko yake kama karnuka ba ma ki in ya dauki wani abin ya rike a cikin sa yake kima maki yayi kulus sai ga yanzu duk inda hukar kare yake dan ina da kare yana shigowa ungwa sai ga yilif me yasa akwai wani abu da dabi'a sa ba ta so ko ba zai iya mu'amala da ita ba kuma akwai ta yanzu wani lokacin ba mamaki a bisa dabi'a zaka ka aifi kare a wani gida ya girma bai taɓa fita daga gidan ba amma kana kawo masa hoton damusa ya zabura ya tsalle a cikin jininsa Allah ya sa masa cewa wani abu mai kama da kaza ba abokin mu'amalarka bane wari kaza ba abokin mu'amalarka bane yafi karfinka to aka samu wani abu mai wannan tasirin a jikinka sai ji tsoronka so in ka samu abu ɗabi'a ina abin da nake magana abin da ya da gobe ta tabbatar sababi ne cikin asba muna gona muna noma sai na ji wani fulatan ya kafe a shashensa sai wa dan uwansa da yaran abin nan fillanci sai daga sun taho da sauri kawai daga sun leƙa wani abu suna ta kallon shi haka ni kuma da yake ina da curiosity da yawa sai nake ta tambaya wannan abin me yake nufi sai aka ce a idan kana kiwon zabbi akwai wata tsutsa da take fitowa ja za a gansu a dukkula a guri ɗaya sun kusa dubu to duka family family ne duk family guda ɗaya a dunkule suke a guri ɗaya da aka ce idan kana kiwon zabbi in ka ɗauki ɗayansu ko ka ɗauke su inda suka fito ne ko ƙasar ce ko suna in ka ɗauka in ka sa a ruwa to in ka haɗa zabbinka a guri ɗaya suka sha ba za su taɓa rabuwa ba ko da ta yi harbi an watsa ba ko ce ta kama gabanta to wannan nakan za su dawo su dunkule a guri ɗaya kuma gida za su dawo da haka ko su dubu ne idan naka guda goma ne za su ware kansu to kaga yau ta gobe wata ita ce ta nuna musu cewa ashe idan zabbinsu sun haɗu lokaci ɗaya sun tsatsage wannan abar a lokaci ɗaya to yadda wannan tsutsa ta dunkule a guri ɗaya a matsayin gida to sun za su dunkule a matsayin gida saboda sun samu wani abu da suka yi sharing wannan kana da fassara ta zahiri da za ta iya nuna maka abin da yake faruwa to wani abin za ka iya kiransa shirka ko tsafi ba tsafi ba ne yana da abin da za ka iya masa fassara na zahiri dama abin da ake kira tsafi shine abin da za ka iya kasa masa fassara ta zahiri baka san me yasa abu ya faru ba ya faru suna masa kallo a matsayin tsafi ko ka dauke tawakkali da aikin ubangiji ka dora akan wani abu wannan su suke dauka a matsayin shirka amma ba dan ba abin da shari'a ta tabbatar ko abin da ya dogo ta tabbatar in ka dauka karata ya to wannan abin yana zama a matsayin shirka muna magana akan umma ko to wanda yasa saboda kudama wanda ya sa saboda dafi ko ya sa saboda zazzabi to sai sahabin manzan Allah zai fito bin da sai ga wannan tsimman a jikin hannun shi fa qata'ahu kawai sai cizki wata la qawluhu ta'ala kuma sai karanta fadin Allah madaukakin sarki wa ma yu'minu aktsaruhum billahi da yawan su ba sa yin imani da Allah illa wa hum mushrikuna face suna masu shirka wannan yana magana akan Qurayshawa da manzon Allah bai same su galibi sun yi imani imani rububi cewa Allah shine mai halitta mai bayarwa mai azurtawa mai kaza Allah ce ya yadda suna imani ta wannan bangaren wa hum mushrikuna amma suna ma Allah shirka ta bangaren ibada wancan imanin zai kubuce su akan wannan gurin akan wannan shirkar ba za ta kubutar da su ba dole he rububiya ta zauna lafiya kalau uluhiyya ta zauna lafiya kalau asma wa sifat sun zauna lafiya kalau sannan mutum zai tsira to sai kawo wannan ayar a matsayin cewa wannan ba a samu cikakken tawakkali ba da shi ma nau'i ne na dogaro da ubangiji da cewa shi ne abin dogaro a kan shi sai kaɗan za masa wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun malai ya fihi masail wannan babin akwai matsaloli da za a tsinta da yawa al'ula at-taghlibu fi lubsil halqati wal khayt wa nahwihima li mithli dhalik akwai tsaurarawa da tsanantawa wajen sa guru da laya da makamantansu kan cewa za su ɗauke bala'i ko su hana bala'i ya faru wannan akwai tsanantawa a ciki kuma duk mutumin da wannan akwai nau'i na wauta da shashanci a cikin shi wallahi ka kawo wata laya ka sa a shago ka tafi gida kake bacci ka ce barawo wai ba zai shiga shagon ka ba wallahi kawo da kanka shagon ma da aka binne mutum an balle an sata ka je wasu gurin ka gani in zaka tahi tsafi har mutane suna binnewa ko a sace muku yaro ku yi ta nema wallahi sun yanka hi sun yi tsafi sun kawo shagon sun aji kuma rana tsaka ake musu tsata a shagon da hibin nan nan da CCTV da komai rana tsaka za a yi sata a tafi in ka gaba sata ba Allah ne bai dora maka ba duwayenka wallahi sai an maka sata kuma babu wani kanti da yake da CCTV ba a yi sata a cikin shi ba dai nuna maka cikakken dogaro in me kake da akwai sai ka koma wa Allah madaukakin sarki so malam da yana cewa wannan babin yana gallazawa kuma a gallaza a wajen wa'azi wajen hana mutane sa guru da laya guru da laya ba sa magani ko mawaƙin haka ya faɗa ko guru da magani ba sa magani sai Allah in kuma ka ɗauka suna yi to duk mai guru mai laya ɗin kuma faɗa cewa suna karyewa kuma ana ganin wannan abin shine azalinsa makashin maza ma suka ce maza kan kafshi ko asaniya ta biyu inda sahabi ya ce fa gafa sahabi lau mata abin hadisa da muka karanta an ce da ya mutu wahiya alaihi yana dauke da wannan gurin kolaya ma aflaha ba zai ci nasara ba fihi shahidun li kalami sahaba wannan yana ba da shaida akan maganganun sahabbai da suke cewa anna shirka al-asghara akbaru min al-kaba'ir karamar shirka ta fi babban zunubi in ka ji ana aiki aka ce maka ai wannan karamar shirka ce fa malamai suna nufi da kai wannan gara ka je kai zina da kai wannan gara ka je ka sha giya da kai wannan gara ka je kai duk wata barna da kake tsammani shine ba abin da ake nufi da karamar shirka so mutane aka ce karamar shirka ga san sai a hanke nan ai fa komai ai karama ce to karamar ta hu bala'i bala'i shine abin da ake nufi Allah ya tsare mu الرابعة والثالثة أنه لم يعذر bil jahala ba masa uzurin bai sani ba yasa al'amarin shirka ba a wa mutum uzuri da bai sani ba ana gallazawa wajen hana mutum shirka kuma ana nuna wa mutum kiyayya akan laifin da ya zama shirka ce saboda mutum ya kaurace ya tuba arabi'a matsala ta hudu annaha la tanfa'u fil ajila bal tadurru liqawlihi la taziduka illa wahana abin da yasa aka ce kuma amfanin duniyar ma ba a samu da shi me yasa ka sa wannan awarwaran ko wannan kambin sai ce saboda maganin kasala da rauni sai ce ka cire ba abin da zai kara maka sai rauni a hai amfanin duniya ma ba a samu barantana mai amfani na lahira fa inna halata ziduka illa wahala al-khamisa matsala ta biyar al-inkaru bit taghlib ala man fa'ala zalik ana kausasawa wajen hani ga wanda ya sa guru ko ya sa laya da guru da laya ana kausasa magana akan wanda ya sa su wannan mata suna ta jin mu fa ana ta ba su guraye ana ta ba su layu su sa a filallukan mazajensu ana ba su layu su jika wa mazajensu ana ba su kaza yana musu maganin kihiya maganin farin jini mallakar miji da wani zobe su sa a hannu ko an ce ana sai da zoben wai an ce wai kanki faɗa ko menene sunan zoben wai in ta sa a hannunsa duk abin da ta tambaye mijin sai ya bata ana hada shi a ciki inda kika je kika siyo zobe kika sa a hannunki matsaurai na hannunki wai duk abin da kika tambaye miji sai ya baki to ya fado cikin wannan babi kuma sannan ƙarya ne baya yi in kuma akwai da take tambayar mijinta duk abin da ta tambaya ya bada da Allah ta muna bayani ko da a rubuce ne ko ni dai na san mazan yanzu ko da wannan abin yana yi wallahi ban da mazan yanzu haka Allah ya yi mu duk namiji bai san ba ni ba ni saboda haka duk abin da zaki nemo saboda ba ni ba ni wallahi ba zai ba aiki Allah duk abin da zaki wa namiji in dai dan ba ni ba ni ne wallahi ba zai ba aiki yasa mata su sa a ransu ba wani namiji da za a masa bani bani ya bada babu ita ce jarabawar mu ko Allah ya dora muku jarabar bani shi kuma namiji Allah ya dora masa jarabar san kin bada yasa duk matar da take so ta zauna lafiya a gidanta ta rage bani na na jo ta ce kwarai ba wannan ba experience ne duk abin da aka jarrabu mace da shi to za ka tadda kuma kihiyar sahile cutar namiji ita mace jarabar a bata san banza shi kuma namiji ba jarabar san nasa da san tattali to yi kuma aka samu mugayen matsafa da 'yan tsubu da malamai suka yi suka ce ga wani abu zai taimaka miki wajen bani bani sun shi gwada da suke yi na ciwon ki yasa wato duk wanda zai tsubu in yana da wayo to zai iya yin shi kawai wayo ne ba wani abu ne ba maganin zaman lafiya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa izhad fi ma indan nas yuhibbuka nas ka guji abin hannun mutane mutane za su soka eh mijin ki yana cikin mutane yana ciki to ki guji abin hannun mijinki nasa nasa ne naki nasa ne wallahi an zauna lafiya an gama mallaka wallahi duk matar da ta yadda abin mijinta na mijinta ne nata na mijinta ne wallahi ta gama mallakar shi kuma na aidi kafin mu je wajen labulai duk ba maza bane ba abinda na faɗa waye wannan ba zai tasiri akan sa ba waye matarsa ta yadda duk abin da ya samu nata ne bata dora rai aka ba waye ba zai ji daɗi ana waye idan ta samu za ta bahi yadda yake so waye bai so a cikin ɗari bai fi a samu ɗaya ba saboda haka kenan inda ya magani ne da zai kalfiyan wannan ne kawai kuma wanzu Allah sallallahu ya faɗa shi izhad fi ma inda nasi yuhibbuka nas so mutane in baka dora rai ba akan abun hannunsu to za ku zauna lafiya da su yasa duk matar da aka jarrabe ka da yawar tabbaya to an samu matsala wallahi ko abin gida ne fa za ki tambaya in ya kare fa namiji sai a hankali wallahi kin karanta he an sance he an sace ki ake gaya masa ko ce fa ne ne ya kare karki gaya mai da mugunta ki yi dariya kya ta bazza wata wata ta dariya ta sai ai komai ya kare to abin da hidan zai fara gaya masa kenan da mugunta ma tunda har ta yi dariya ko so ko aikin gida ne zaki gaya namiji ki a hankali zaki tambaye kudin adaidaita wallahi sai kin yi dubara kina so aga za miki da kaza sai kin yi dubara wallahi namiji wala da kika san zuma haka yake sai ana lallabawa sai ana dan hayaki a hankali yadda kika san kamun miciji sai da naki kike samun nasa aka naga wani tsuntsu in yazo yana so ya kama kifi sai ya kamo fara sai ya zo bakin kogi sai ya tsaya sai ya jefa farar in ya ga katon kifi ya tafi ya dauke kayansa saboda na ba nasa bane afi karfin sa in ya ga dan karami sai ya saka in ya taho tsaf sai ya dauke sai hade kuma yana kallon farar to maza ma haka ne ba a karban nasu su ma haida dani wannan za ki wa mijin ki dani kuma je kika sani ban san baya za kowa kowa kuma danin sa daban ne abinda aka dana wannan ya ci in an dana wannan ba zai ci ba wanda yake karantar da cewa mace sai ta zama mai kaifin hankali mai wayo mai lura to za ta ci ribar mijinta kuma a rage ba ni ba ni duk wanda ya baki laya kika sa wai ta ba ni ba ni ce wallahi ya so cuce ki ya so baran miki da aure in auren ki yayi karfi wallahi wata uku in dai kika tsananta namiji kawai ba ni to idan abin da zai baki ya kare ya za a yi ita ko mace in dai kace wai duk abin da ta tambaya za zaka bata wallahi tattalin arzikin ka ya kare ko banki ba zai iya mata ba kuma a gwada duk wani banki sai ya bawa mata dama suke rubuta check yana ba su wala banki ya kare ba inda zai zai Allah ya samu dace التصريح مطرة تهدى بأن من تعلق شيئا وكل إليه an faɗa mana ƙwarara a babin duk abin da ka sanya to da shi za a barka in ka ɗauka yana maganin bala'i sai Allah ya barka da shi kuma ya barka cikin bala'i in ka ɗauka hige ka arziki sai Allah ya barka da shi ya kawo maka arziki bai san inda arzikin bai ke barsana da ko ya kawo maka matsala ta takwas ta bakwai at-tasrihu biman ta'allaqa tamimatan faqad ashraka an fada qarara duk wanda ya sa laya yayi shirka as-samina anna ta'liq al-khayt min al-humma min zalik sanya zare dan yayi maganin zazzabi shi ma na cikin wannan wannan fa hadda uwaye duk da abin yayi sauki yanzu za ka ga tsantsar yaro a da duk an tsaura masa wasu abubuwa a samu wani rumi yaro tun yana wata bakwai ko wata biyu a daura masa eh garo har ya fara tafiya da rumayensa da kuraye a tsantsa an sa masa wani a wuya har da tagulla da azurfa yanzu darajar azurfa ta sa ba a iya sawa duk kuɗai da za ta sawa ɗanta ya fito waje da wani azurfa ba ta taba ce in ba a gani ba wallahi ko kare ka sawa azurfa sai an cire a yanzu dai ko kare ka sawa azurfa kace wai maganin baki ne wallahi za a cire azurfar kuma hega wani mutum ni kuma ni har yau ina sha faɗa a wajen karatu ni ba abin da ya ban mamaki a ƙasa masa ilimin tallar zare zare kawai haka fa kawai mutum ya je kasuwa ya sayo zare kawai ya yanke nan yanke nan kawai ya taho zare zare ko mutane suke bin su ana bashi kuɗi wai ana wai ka ikon Allah maganin pneumonia subhanallah eh yana maganin ko shine pneumonia ko wannan ba abin da zai maka magani amma mutane ga kuma a cikin gari fa kamar da kuma da lasifika da komai wai mutum yana tallan zari ai da rena hankali a ciki ai ya kamata ma idan ma cin abin za ka yi ka nemo wani abu da hankalin mutane ba zai kawo a ka ba wani abu mai kyau mai kyan gani ko ka kankwalo a ƙasa ko sai ga ce mutane sun kasa fassara da wata ƙila tunanin su ya tafi amma zare kawai haka zare na rumi na rijo irin zarar rihu kai haba Allah rufa asiri hatta sai anatala tilawatu hudhayfa al-ayata dalilun ala anna sahaba yastadilluna bil ayati lati fi shirki al-akbar ala al-asghar da hudhayfa ya kawo aya lokacin da zai hana wannan mutumin sazari dalili ne a gurin sahabbai da babbar shirka da karamar shirka duk dalilin su guda ɗaya ne shine ana kawo babbar aya da ta sauka a babbar shirka ayi maganin karamar shirka da ita كما ذكر ابن عباس في آية البقرة كما ابن عباس يفعل كما آية البقرة العاشرة مسألة تقوم أن تعليق الودع من العين من ذلك سنيا وأكيد سنة وليكو maganin kambin baka shi ma na faduwa cikin shirka a haifai da ya karaɗe duk al'adun wannan yadda bahaushe yake sa wuri haka balarabe yake sa wuri yana maganin kambin baka to shi ma yana hana mutum samun cikakken imani alhadiyatu ashara matsala ta goma sha ɗaya addu'a'u alaman ta'allaka tamimatan anna Allah la yatimmu lahu addu'a daga bakin manzon Allah da hadisin ya inganta cewa duk wanda ya sa laya dan cikar wani buri kada Allah ya cika wannan burin nasa wa man ta'allaka wada'atan fala wada Allahu lahu duk wanda ya sa wani abu da niyyar Allah ya dauke masa to Allah ba zai dauke ba ai taraka Allahu lahu Allah ba zai bar mai abin da yake so a bar masa din ba Allah ya samu dace abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ka amfane mu da aiki da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana na ka nuna mana mu gyara mai aiki da abin da ya dace yan kwamiti suna sanar da ni cewa neman taimako dangane da gudanar da karatuttuka kamar sayan mai da abubuwan da suke na bukata ne insha Allah ta'ala rana ta yau insha Allah ranar litinin ko ranar lahadi babu karatu kenan sai zama to ranar laraba muna da karatun mata da aka lahadi kada namiji ya zo kada mace ta zo haka ka ran laraba kuma shi ne karatun mata kuma iya wannan satin ne har yanzu ana ta samun matsala idan aka yi karatun mata laraba kuma laraba ta zo da sun kama kawai mun taru ba kowa a da ba wanda zai zo shi shi sau ɗaya ne aka ba da dama a wata yanzu idan muka yi ba za a sake yi ba hau sai an sake faɗar za a yi shi ne karatun mata da haka lahadi mai zuwa insha Allah ta'ala muna da hutu sai mun kuma zanto a ranar larabar sati mai zuwa shine kuma zai zamanto an yi karatun mata Allah ya samu dace wa alaikum assalam na'am Na'am. Eh. To, ba za a ce ba bilin ne, sai dai fassara ko? wani abu na kan iya masa fassara kaza fassara ta dace ko bata dace ba inda matsala take ka ce lalle wannan abin haka yake hidda da matsala take sannan kuma fassara ta biyu shine amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu sallar asubahi a cikin mutane yana cikin amincin ubangiji a wannan yini din to dan baka samu sallar asubahi ba fa sai abin da ka gani to wata killa ga cikin jarrabawar da za a tambaye ka har da asarar salloli banda ita wannan ta asubahi to kuma babbar masifa ce a ce a yini kana rasa salloli ko kana rasa rak'o'i a cikin salloli kuma hidiran da ka samu sai ga cewa kuma baka asarar sallah ai wannan yana karantar maka cewa kenan wannan sallah asubahi in kai ta ba za ka yi asarar abubuwan da suke ayyuka na addini bane bitali abubuwan da suke alheri na rayuwa ba lalle bane kai asarar su insha Allah ta'ala yadda kuma kai asarar addini ba mamaki akwai asara ta dukiya ma kai ne baka sani ba wataƙil Allah ya kaddara a yau za ka samu naira dubu ashirin da karan sallah asuba sai Allah ya ce a kai ta guri kaza ba za ka sani ba saboda baka san kaddarar ba ba a gaya maka ba amma da ka samu sallah asubahi da ahir din ta zo maka so kenan wannan na karanta maka kenan tunda na gane nayi asara a addinance watakil a rayuwar ma akwai asara akwai irin wannan sun ce kaddara ba kaifi ɗaya bace ba Allah yana rubuta ta in yayi kaza a masa kaza in bai yi kaza ba kaza za amma ko ne Allah ya sani wani da zai karanta alƙur'ani izu biyu a rana domin kuma za mu hore masa mu bahi mace ta gari in ka karanta ka samu idan bai samu ba sai a ce za mu bahi wadda take tunatar da shi Allah ka sama da take tunatar da kai Allah na? to haka da haka kaddara take in ka fito sallar asubahi zaka samu alkhairi idan baka fito ba za a jarraba ka wannan fassara ce ta zahiri ana iya yin haka sannan zan iya dauka a raina duk ran da nayi wani abu na alkhairi ina ganin sakamakon sa yana bayyana in ban yi ba ina ganin Allah yana mun jarrabawa zai iya zama to abin da kake fassarawa daidai da daidai ne abin da ake kira tajruba mai tajruba experience shine abin da nake gani yau da kullun sakamakon abu kaza yana faruwa shine experience din da ake faɗa ko in nayi kaza kaza ne yake faruwa in nayi kaza kaza ne yake faruwa in nayi kaza kaza ne yake faruwa shine experience ko a ma'aikatar ake ta ana neman mai working experience saboda duk matsalolin ya sha fama da su kuma ya san me ya biyo hanyar ya warware su sai a ce masa ana neman gogaggen ma'aikaci kana da mutum dubu sai aka ce ga wani ya kai shekara goma yana sarrafa mutum dubu wani kuma karatun sarrafa mutum dubu ya daga jami'a ya fito wani ne kake ganin zai fi sauƙin sarrafa su wanda ya kara goma yana sarrafa mutum dubu ko haka ne kama ga mala abdullahi a ce kana da ɗaurarru mutum ɗari wanda ya shekara ahirin yana zama da ɗaurarru shi ne zai fi sauƙin zama da su ko wanda ya yi digiri ya dawo wanda ya shekara ahirin shi yasa duk karatun ka ko digiri ne kai ba za ka je ba gidan misali gyaran hali kawai a ce maka in kai ne shugaba je ka sarrafa su ba maki a ranar kowa ya fice daga gidan wata amma ka samu wanda bai taba karatu ba yana gidan za ka ga an zauna gidan lafiya kalau sai a shekara ashirin baka ji an ce maka ana zanga zanga ba me suke gaya musu wannan kuma horewa ce yau da gobe ce ta jirba so yau da gobe wannan fassarar da kake ita ce ake kira experience ni na gano cewa idan mutum baya sallar asubahi yana rasa wasu sallolin banda ita wata ka ga wasu sun yi tarayya da kai wasu ko ba su yi tarayya da kai ba wani kuma ga idan bai sallar asubahi ba wuni yake da rahin lafiya wani ya kuma idan bai sallah asubahi ba baya iya aikata komai na alkhairi kai wani ko gona je baya iya aiki kaga hima danganta da experience din da ya samu a cikin rayuwa Allah ya samu dace wa alaikum assalam eh duka wannan baya halatta a rubuta qur'ani a rataya a gida ana neman tsari duka wannan baya ka nemi tsarin ubangiji ka ka nemi ubangijin ka ya tsare sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka shi fa abin da Allah ubangiji yake da bukata kullun ya ganka a kaskance a gaban ka yanzu misali a ce mun idan na rubuta aya kaza na rataye a shago barawo ba zai zo shi ba ai na sallama ubangiji tunda mai tsaro yana nan amma kullun ka tuna in Allah bai tsare mun ba fa ina da kalubale sai ka ji kana cewa Allah ka tsare Allah ka kiyaye mu da mun yi namu Allah ka ba mu kariya har abada ba za ka rabu da addu'a da ubangijinka ba so abin da Allah yake da bukata har kullun ya ganka a gabansa a matsayin kaskantacce in na samu jama'a sun zo sun saya Allah ya kawo su in ba su zo ba Allah ne ya jarrabe ni menene nawa ubangiji bara in tuna laifi na in gyara in roki ubangiji Allah ya kawo musu wannan gidan nawa barayi suna tsallakowa ya ubangiji ka bani kariya kullun da daddare kana da bacin rai kana da tashin hankali kana addu'a Allah ka tsare mu ka bamu kariya Allah kana da dangantaka da ubangijin mu amma na san idan na soke kaho ba wanda zai zo me da damu hankali na haka ka tanta kwanta na sallama ubangiji so abinda ubangiji ke da bukata kullun ya ganka a gaban shi a matsayin kaskantacce mai bukata shi ne abinda bukata take ba shari'a take bukata a bar mu tare da ubangiji a koda yaushe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara wa malam lafiya ya kuma mayar da malam gida lafiya malam tambaya nake akan masu rubuta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani su sha domin cin jarabawa hakan ya halatta a'a ba a rubuta aya don cin jarabawa kuma don ka rubuta ba za ka ci ba in kuma ana ci mutum ya yi ya ƙi karatu ko ya yi ya zo a masa jarabawa ba zai ce ba akwai abin da sababi ne akwai abin da ba sababi ba ne ba eh yanzu ko qur'anin ka dauka ka shiga da hidakin jarabawa aka maka jarabawa physics ya za ka yi saboda Allah komai akwai dangantaka sa akwai da ubangiji ya ajje shi komai da gurin sa da mahallin shi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya karawa malam lafiya da imani ya karawa rayuwar malam albarka Allah ya karawa ta mu gabaki ɗayan ta albarka tambaya ta anan ita ce daga da malam ita ce daga kamin na daga mutane nawa ne don sabata jini take karewa ko na sabata jini ba ta karewa kan dukkan wanda yake da alaka da ke ta sabata da jini uba to duk wanda yake layi mahaifinki yana nan a matsayin mai nasaba da ki da duk wanda ya biyo ta tsatsan danki yana nan a matsayin danki ya duk wanda zama ta tsamatsan yarki tana nan a matsayin yarki wanda ya juyo daga tsatsan babarki ma'ana babar babar babar babar babarki har yanzu baba ce a gurinki wannan addinin saba ce ko dan uwanki wanda kuka hada uwa daya uba daya dan uwanki ne ko su dubu ne dan uwanki ne ƴaƴansu ƴaƴanki ne ƴaƴan ƴaƴansu ƴaƴanki ne har yanzu dangantaka ce haka uba daya da wannan bayanan haka uwa daya da wannan bayanan kannan mahaifinki bafanninki ne yayin mahaifinki bafanninki ne in kuma ana magana ta muharramanci to ana dauke bafanki to muharramanci ya kare su duka wannan gobobin da na bada kowanne yana tafiya a haka amma in ka da bangaren baffa daga baffan kanshi to muharramanci ya kare ɗansa ba muharrabi bane ba yarki ko yar uwarki ce duk ƴaƴanta ƴaƴanki ne kawai a bangaren baffanni ne a nan ne inda matsalar take karewa wallahu ta'ala alam ƴan uwan baba kenan ko da ƴan uwan babarki baffanni da innoni da gwaggwanni kai tsaye su kuna da alaka da su amma ƴaƴansu to su kuma basu da alaka da ki amma da babanki da babarki da ƴaƴanki maza da mata da ƴan uwanki uwa ɗaya uba ɗaya wanda su dangantaka su ba ta yankewa duk inda ta tafi da ke da su dangantakar haka take Allah ya samu dace wata ina yi kuskure ko
gane da ya ta mutu
a'a to Allah ya samu dace na'am na to ina da bai fito ba bismillah so mutum biyu ne da suke magana na'am na'am eh na'am eh eh akan dukiyar wanda ya mutu eh to idan shari'ar garin wannan ta bada dama wannan abokin nasa ya tasarrufi da dukiyar shi yana da damar tasarrufi da dukiyar shi ta bangaren neman ina dangin wannan mutumin suke dan ya hannanta wannan dukiyar a hannunsa sai zama to duk wahalar da ya yi a kan wannan dukiyar shi kuma zai ɗauta ne a cikin dukiyar kafin ma ya kawo ta misali wanda muka haɗu da shi sai ce min shi ɗan gumal ne amma a wani ɓangare a dawa a abinan a ingila a nan muka haɗu da shi makadar a scotland ko so duk yadda zan yi in kawo wannan dukiyar gumal a cikin dukiyar wannan mutumin zan yi ta idan na zo gumal duk yadda zan nemi ƴan uwan shi in ba da dukiyar da ba da a gidan rediyo da jawabai da buga jarida da waye duka a cikin kudin wannan mutumin za a yi idan na zo na zan hannata dukiyar abin da zai dauke ni in koma can da abin da nake samu na abinci da waye duka a cikin dukiyar wannan mutumin za a yi amma baya halatta masa ya ci wannan dukiyar in kuma ba haka ba ba wanda ya san nasabar kowa da dangantakar kowa kuma wannan mutumin ya rasu kuma ga dukiya kuma kai kaɗai na amini akan wannan dukiyar kuma in ba kai ka ci dukiyar ba ba wanda zai amfana musamman a ce garin babu baitul mali na musulmi to a wannan zaka ci a babin yan uwantaka wallahu ta'ala ala saboda in ka bari a hannun arna take amma idan akwai baitul mali na musulmi da za a wa musulmi gama gari aiki har yanzu mutum ba zai ci wannan dukiyar ba za a hanna tanna ta tana cikin baitul mali dan baitul mali yana cikin masu cin gado na'am na eh a baffa ai baffa shine da ake wa da kanan mahaifi na su ne baffa kawu kuma wajen uwa ko wa ko kane gwaggo wajen uba ya ko kanwa inna wajen uwa ya ko kanwa so shi a nan gurin ita baffa nata shi kaɗai ne muharraminta babu aure tsakaninsu shi ne abin da zanga daga take ko amma ɗan shi fa yana da muharramanci da ita ba ana auren gida ba dan wannan da dan wannan na na okay to zane ko ne kalla misali duk wanda suka tambaya akan bakon duk sun fi shekaru ya kamata a ce to Allah ya samu dace masu neman addu'a ta alkhairi ubangiji Allah ya mana Allah ya mana dukkanin bukatu na alkhairi masu jarrabawa da masu neman biyan bukata da masu neman aiki da masu neman aure da masu neman zaman lafiya a gidajen mu ubangiji duka Allah madaukakin sarki ka bamu abinda muke bukata muke buri muke fata Allah ka hada mu da shi da alkhairansa da abinda muke tsoro ubangiji Allah ka yaye mana kai mana maganin shi kai kadai kai ne mai magani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah